الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 27 ga watan rabiul awwal shekara ta dubu da dari hudu da talatin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha uku takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih ba laifi kafin darasi ne yau da tambayoyi suna iya gabata
cikin sallah wajen dagowa daga ya halitta a tsara Allah da mutu rabbana wa lakal ka ƙara mi
mutu rabbana wa lakal hamdu a tsara biya da Allah ina kyautata zaton baka halarci ba darasi wancan da muka yi na umdatul ahkam kusan siga hudu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ma ka ce rabbana lakal hamdu ko ka ce rabbana wa lakal hamdu ko ka ce allahumma rabbana lakal hamdu ko ka ce allahumma rabbana wa lakal hamdu kowane ɗaya daga cikin wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
mutum da tana aiki gwamnati ta kai ta wani gari ya halitta mishin ne da ko kero da shan kirka kamar da gida da yake da suke
wai aka wayi gari matarka ta zama ma'aikaciya an kai ta wani gari shin ciyar da ita da shayar da ita dole ne a kanka duk da cewa ba ta tare da kai kwarai da gaske don ai da yarda ka da amincewa ka a kai ta can in har baka yarda ba baka amince ba matarka ta fita in ta fita to shine ci da sha yake sauka daga kanka amma in dai da yardarka da amincewarka ta zamanto ma'aikaciyar gwamnati har aka ɗauke ta aka kai ta wani wuri ba abin da zai tawaye na hakkinta kamar yadda take gida dole ne ka bata na'am wai dangane da mace da ta fita ya aiki a wani waje baya halarta ga duk mutum da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta yi bulaguran da ya kai tsawon yini da dare mu za Allah ya ce face sai da muharraminta mahaifinta ko ɗanta ko ma ko mijinta ko ɗan uwanta ko aminta a ƙarshe mu za Allah ya ce auzu mahram ko kuma wani wanda yake ma abucin haramcinta amma haka baya halatta mace ta yi bulaguro na musamman ta je wani gari domin aiki dole sai da muharrami wajen gane da hadisin da yake cewa man shagalahu zikiri an mas'alati a adaituhu malam udis sa'ile haka hadisin yake amma ba mu san ba menene ingancin sa sai dai mun bincika na ummati ka anbiya bani isra'il shi ma dai wannan sai dai abi mu bashin sa sai mun bincika shi ulama ummati ka anbiya bani isra'il sai mun bincika shi insha Allah darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul hajji mun tsaya karshen babi na arba'in daidai babin da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ina ya dace mene in aji ko umra wato ya shiga makka ma'ana ta wace kofa ya dace wanda muka wuce da hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda wanda ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dukulu min as-saniyati al-ulya wa yakhruju min as-saniyati as-sufla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na shiga birnin makka ta kafa wadda take madaukakiya lafazin saniya shine a hausa ake ce masa lalluki kenan hanya ta tsakanin dutse da dutse a takaice lungu kenan ko kuma hanya wadda take tudu shine ake kira da asaniya shine yace a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga makka ta kafa wadda take madaukakiya idan zai fita yana fita ta kafa wadda take makaskanciya kamar yadda ƙarin bayani zai zo a darasi na yau mecece hikima قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب من أين يخرج من مكة قال حدثنا مسدد بن مسرحد البصري قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن عبيد الله هو بن عمر العمري النافع هو مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى قال أبو عبد الله يعني الإمام البخاري كان يقال هو مسدد كاسمه قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد قال حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى هو أبو موسى الأنزي أنهما قال حدثنا سفيان بن عيينة هو الهلالي المكي عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من قدا وخرج من قدم من أعلى مكة قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو وابن الحارث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من قداء من من قداء أعلى مكة قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من قداء وقدم وأكثر ما يدخل من قداء وكانت أقربهما إلى منزله قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروة أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء وكان أقربهما إلى منزله قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب وابن خالد قال حدثنا هشام عن أبيه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدا وكان عروة يدخل منهما كلتيهما وأكثر ما يدخل من كدا وأكثر ما يدخل من كدا أقربهما إلى منزله قال أبو عبد الله كداء وكدا موضعان malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wace hanya ya dace mai nufin hajji ko umra ya shiga birnin makka shine malam ya shigo da hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dakhala makkata min kada'il min athaniyati al-ulya allati bil babha lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga birnin makka ta hanyar da ake kiranta da suna kada min athaniyati al-ulya wato daga kafa wadda take madaukakiya allati bil babha wadda take wurin da ake ce masa babaha shi lafazin albabaha kamar yadda bayani ya gabata lafazi ne wanda yake mu'annas kenan ƙasa wadda take shimfiɗa da duwalwatsai ita ce ake kiranta babaha ko kuma ka ce al'ababa wuri kenan wanda yake da duwatsu to ita wannan hanya da ake kiranta kada wato tana ɗaya daga cikin lalloki waɗanda suke na tudu daga cikin hanyoyi waɗanda suke na shiga birnin makka shi ne ya ce ta wannan hanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga birnin makka sai ya ce wa ya kharuju min athaniyati subra idan zai fita kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana fita ta kafa wadda take makaskanciya ma'ana ita hanyar ramzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga birnin makka hanya ce wadda take cikin korafi amma hanyar da zai shiga hanya ce wadda take ta tudu wannan na nuna mana yanda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke bin diddigin sa dangane da duk abin da yake aikatawa a rayuwarsa ba dan komai ba dan su rawaito ma al'umma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine madibi abun koyi na dukkan mumini har zuwa kiyama a nan fa kofar hanyar da ya shiga birnin makka da hanyar da ya fita shine fa nan abdullahi dan umar yake nuna mana ba dan komai ba ku dan mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dukkan ayyukan mu na ibada shine anan al-imam al-bukhari sai yake cewa kana yuqalu huwa musaddadun kasri wannan marwaici wanda malami ne daga cikin malaman al'imamul bukhari ko kuma mu ce malami ne na al'a'immatu sitta wanda ake kiran shi musaddad ibn musarhad ibn musarbat shine yace kana yuqalu lamarin ya kasance malamai fada suke fada ake huwa musaddadun kasmi shi dai ya ci sunansa a takaici idan aka ce al-musaddad min as-sidad ne in aka ce as-sadad ma'ana daidaituwa kamar yadda ake bukata as-sadad shine kenan mutum ya daidaita ya tabbata kamar yadda ake bukata shine suka ce huwa musaddad kasmihi ma'ana ya ci sunansa قال أبو عبد الله الإمام البخاري يتي سمعت يحيى بن معين يتي ناجي يحيى بن معين دي daga cikin manya manya malaman hadisi na faɗa cewa sami'tu yahya ibn sa'id naji yahya ibn sa'id al-qattan na faɗa cewa law anna musaddadan ataituhu fi baiti yace da musaddad zai zauna a gidansa takanas in tashi takam takam in iske shi fa haddastu in karantar da shi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lasta haka zari yace wallahi ya cancanci haka ma'ana shi malamin yake faɗa yace wallahi inda zai zauna a gidansa ni in tashi in iske shi gida in karantar da shi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cancanta yace wa ma ubali kutubi kanat indi au inda musaddad yace ban kula ba duk daya a ce littattafai na wanda na rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce a waje na suke ko a wajen musaddad yace duka ban kula ba ba na jin tsoron komai saboda amintacce ne kuma kalla ma'ana ya canza wata kalima daga cikin duk abin da ya ji daga malaminsa to shine a nan yake yabo a kansa shine a nan hadisi na biyu aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma sha'a ila makka lokacin da ya zo birnin makka dakhala min a'laha ya shiga ta hanya wadda take madaukakiya wa kharaja min asfaliha da zai fita ko ya fita ta hanya wadda take korani kamar yadda ibn umar Allah ya kara masa yadda ya kiyaye haka ya rawaito ma al'umma haka aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ashe sahabbai gaba ɗayansu wato bibiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke dangane da duk abin da yake aikatawa a rayuwarsa wanda kuma haka ya zama wajibi ga dukkan mai imani a yau dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaura ta ina zamu bi diddigin halayensa da duk abin da ya aikata a rayuwa dole sai mun koma cikin sunnar shi wanda suke ingantacciya kamar yadda ita ma a nan aisha ta tabbatar da zai shiga birnin makka ya shiga ta hanya madaukakiya ma'ana ta kan zai fita amma ya fita gura sannan hadisi na uku shine hadisin aisha allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam dakala amal fathi min kada'in ta ce shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buɗe makka da yaƙi ta ce manzon Allah ya shiga ta ƙofar da ake kiranta kada wa kharaja min kudan amma da zai fita ya fita daga hanyar da ake kiranta kudan min a ala makka sai ya ce min a ala makka ma'ana wadda take kan tudu daga cikin hanyoyi waɗanda suke na makka illa kasancewar wannan kuskure ne aka samu daga cikin marwaita an gane ko saboda kada ita ce a ala makka amma ita kudan ita tana daga cikin asfalhinta shine a nan kuskuren kasancewar daga cikin marwaita waɗanda suke bayan abu usama su ne aka samu kuskure sai suka ce dakala amal fathi min kada'in wa kharaja min kudan min a ala makka kenan a nan menene kuskuren cewa min a ala makka wa kharaja min kudan ya fita ta hanyar da ake kiranta kudan sai suka ce min a ala makka wato daga hanya wadda take tudu daga cikin hanyoyin makka hadisi na hudu aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dakala amal fati min kada'in a ala makka wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar da ya ci makka da yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ta hanyar da ake kiranta kada a ala makka wadda take kan tudu daga hanyoyi waɗanda suke na shiga makka kenan don haka kenan waccan riwaya kuskure ne karshen hisham sai yake cewa wa kana urwatu wato mahaifina urwa ibn zubair ya kasance ya dukulu ala kiltayhima ta kowace hanyar shiga yake min kada'in wa kudan da ita kadakin da kudan in ya tashi shiga maka ta kowace shiga yake wa aktaru ma yadkhulu min kada yace amma mafi yawan hanyar da yafi shiga ita ce kada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga sai yace wa kanat aqrabahuma ila manzili wannan hanya ta fi kusa wato da gidansa wannan Hisham yana ba mahaifinsa ne uzuri dan karka fahimci cewa yana sabani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya uzurin ita wannan tafi kusa da gidansa amma duk da haka kuma ya ɗauki abin cewa ba tilas bane ba a matsayin mustahabi ne kenan sunna ce mustahabba in za ka shiga birnin maka kenan ka shiga daga kada usaniya in za ka fita kenan ka fita daga kudan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma fa ba tilas bane ba kamar yadda shi a nan urwa yake ce wannan hisham yake cewa mahaifinsa urwa ta kowace shiga yake amma hanyar da ya fi shiga kenan takada wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shiga kuma wannan hanya da manzon Allah ya shiga ta fi kusa zuwa gidan shi urwa ibn zubair gidansa wanda yake birnin makka amma kasancewar wani lokaci sai ya zagaye sai ya shigo ta kudan ba dan komai ba dan ya fahimci cewa ba tilas bane ba dole sai ta wannan hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wanda sahabbai ba su da yawa suke barin wani abu don kar mutane su ga cewa tilas ne sannan wannan riwaya ta biyar urwa ibn zubair ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar da ya buɗe makka da yaƙi ya shiga makka ta hanyar da ake kiranta kada min a ala makka wato wadda take kan tudu daga cikin hanyoyi waɗanda suke na makka don haka sai ce urwa ya kasance mafi yawan hanyar da yake shiga kenan ta kada ustaniya wannan hanya domin ita ce ta fi kusa wato zuwa masaukinta kamar yadda ya gabata a wancan riwaya haka wannan riwaya ta karshe ta urwa ibn zubair yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya shiga birnin makka ta dai wannan hanya kada urwa shi kuma ta kowace shiga yake illa kasancewar ya fi shiga wato ta kada wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shiga ta ita sai yake cewa wa kana sai yake cewa aqrabu huma ila manzili ita ta kusa zuwa gidansa al-imam al-bukhari yake bukhari yake cewa kada'un wa kudan mawdi'an kada da kudan gaba ɗayan su sunayen wurare ne a nan kasancewar wannan hanyoyi biyu na ƙarshe riwaya kenan ta abdullahi ibn abdul wahab daga hatim daga hisham daga urwa sai yace dakhala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kenan wannan riwaya ce wadda take mursala domin shi urwa ibn zubair tabi'i ne ba sahabi bane amma anan sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga haka wannan riwaya ta Musa ibn Isma'il daga Wahayb ibn Khalid daga Hisham daga mahaifinsa Urwa sai Urwa ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar da ya buɗe Makka da yaki ya shiga Makka ta hanyar da ake kiranta kenan kada to don haka wannan ishara ce al-imam bukhari yake zuwa cewa wannan riwaya da aka rawaito ta wato mursala kenan ba ta suka dangane da waccan riwaya wadda take al-mawsula me yasa saboda ita waccan riwaya sufyan ibn uyayna shi ya rawaito daga hisham sannan daga urwa daga mahaifinsa an gane ko kenan daga urwa daga wato Hisham ibn Urwa daga mahaifinsa Urwa ibn Zubair shi kuma daga Aisha kenan wannan riwaya ce mausula shi Urwa kenan ya rawaito daga Aisha ita kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai ya samu goyon baya kenan riwayar wannan Abu Usama an gane ko riwayar kenan Abu Usama shi kuma daga Hisham shi kuma daga Urwa shi kuma daga mahaifinsa shi kuma daga Aisha Allah ya kara mata yarda haka nan riwaya kuma amr ibn al-harith daga hisham ibn urwa daga mahaifinsa daga aisha Allah ya kara mata yadda don haka wannan amintacce ne ya ɗaukaka hadisin sai da ya dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kuma goyon bayan amintattu guda biyu don haka kuma malam ya zo da waɗannan riwayoyi guda biyu waɗanda suke na ƙarshe don nuna cewa waccan riwaya ta hammad ibn usama cewa wa kharaja min kudan min a alamakka kuskure ne saboda idan ka ɗauka a nan dukkan waɗannan riwayoyin guda uku da waccan ta sufyan ibn uyayna cewa da ma ja'a ila makka dakhala min a'laha sai ce wa kharaja min asfaliha haka wannan riwaya ta wato hatib ne ce dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama amal fathi min kada'in sai ce min a'la makka haka ita ma wacce riwaya sai ce min kada'i wa kana urwatu yadkhulu minhuma kilayhima don haka a takaice wannan na nuna mana in har su samu ne mutum in zai shiga makka kenan ya shiga ta wannan hanya wadda ake kiranta kada wanda a yau suna kiranta hajjun an gane ko in zai shiga makka kenan ya shiga ta kada idan zai fita ya fita ta hanyar da ake kiranta kuda to malamai sun yi sabani menene ma'anar canza wannan hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wasu malamai suka ce domin duk wanda ke kan hanyar ya samu albarka da wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce a nan hikima domin ita wannan hanya wadda take kan tudu manzon Allah yana shiga makka ta wannan hanya ba don komai ba don girmama mahallin saboda wuri ne wanda ya fi kowane wuri tsarki a doron ƙasa wato shine masallacin Allah mai alfarma don haka kenan manzon Allah yake tunkarar shi ta hanya wadda yake tudu ne yake shiga birnin makka idan zai fita ko sai ya fita ta hanya wadda take korami ba dan komai ba dan rabuwa da wannan wuri wanda yake mai albarka domin shi wuri mai albarka ba a san rabuwa da shi wata hikima malamai suka ce sab- wata faɗa malamai suka ce domin annabi ibrahimu alaihi salam lokacin da ya shiga birnin makka wato ya shiga ta wannan hanya kenan kada an gane ko da zai fita ya fita daga kuda duk da cewa wannan magana tana buƙatar dalili wanda yake tabbatacce akan haka wasu malamai suka ce dalili a nan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai yi hijira ya bar makka manzon Allah ya fita ta wannan hanya wadda ake kiranta kuda kurami ce manzon Allah a boye ya fita ta wannan hanya to amma lokacin da zai shigo manzon Allah sai ya shigo ta kada domin hanya ce wadda take a bayyane kowa ya gansa wannan kuwa kamar yanda al-Abbas ibn Abdul Muttalib kamar yanda hadisi yake cikin wato a sunan na al-Imam al-Baihaqi riwaya ta Abdullahi dan Umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa ga Abubakar yace kai fa qala Hassan ne Hassan ya faɗa a cikin wakarsa lokacin da aka zo za a shiga Makka a ci ta da yaki Abubakar sai ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iya abinda Hassan ya faɗa a cikin wakarsa shine da yake cewa adimna khailana in lam tarauha tusirun naqa mau'iduha kada'u yake cewa Allah ya hallaka dawakanmu in har baka ga dawakanmu ba wato suna ta da kura wanda hanyar su ta shiga makka hanyar da ake kiranta kada usaniya ma'ana kenan wannan nuna cewa Allah ya ɗaukaka addininsa akan kafirci Allah ya ba manzansa sallallahu alaihi wasallama wato galaba wannan ku kasancewar abu sufyan ya faɗa ga al'abbas ibn abdul muttalib ya ce fa shi fa ba zai musulunta ba sai ran da ya ga dawakai suna shigowa ta kada usaniya shi kuma ya je ce masa me yasa sai ya ce a domin abu ne bai yiwa wannan hanya ba yanda za a yi doki ya hayo ya shigo ta wannan hanya kenan ya rataye musuluntarsa akan abin da a iya tunaninsa ba zai yi ba to shine a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya shigo ta wannan hanya al-Abbas sai ya ambata ma Abu Sufyan ya ce to yaya ka gani ga yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo da han- ta hanyar da a tunaninka zai iya yiwuwa cewa da wakai sun shigo ta wannan hanya to don haka shi Hassan a cikin waƙarsa sai ya ce ba za su shiga Makka ba sai ta wannan hanya shine yace in har da wakansu ba su shiga ta wannan hanya ba yace to gaba ɗaya Allah ya hallaka da wakansu to a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace to a shiga ta hanyar da Hassan ya faɗa to dan haka dai wannan nuna cewa ubangiji ta'ala ya ɗaukaka musuluncin sa akan kafirci don haka dai ita wannan hanya shiga makka ta kada usaniya matsayinsa sunna ce mustahabba in har ya samu in har bai samu ba kenan ta kowace hanya mutum yakan iya shiga kamar yadda shi urwa ibn zubair ta kowace hanya shiga yake domin ya ga cewa ba tilas ba ne ba dole sai mutum ya shiga ta wannan hanya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga babu fadli makkata wa bunyaniha wa qawlihi ta'ala wa idh ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amna واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان لها الحجارة فقال العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري فشده عليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي عن ابن شهاب هو الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها, عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا هدثان قومك, قومك بالكفر لفعلت فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر آمن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك كسرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث أحد حديث أحدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجبر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام فإن قريشا استكثرت بناء وجعلت له خلفا قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث أهل بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على حدمه قال يزيد وشهدت ابن الزبير رضي الله عنه حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الهجر وقد رأيت أساس إبراهيم هجارة كأسنمة الإبل قال جرير فقلت له أين موضعه قال أريكه الآن فدخلت معه الهجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا قال جرير فهرست من الهجر ستة أزر أو نحوها نعم نعم
wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da fadula ta birnin makka kuma da gininta ma'ana abin da yake nuna mana daraja da karamci ta birnin makka ga gine-ginen da suke birnin makka shi ne sai ya ce da fadar allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa izja alinal baita ubangiji ta'ala ya ce ma manzansa ba mutanen ka labari lokacin da muka maida wannan ɗaki mai alhurma masabatan linnas ya zamanto makoma ga jama'a ma'ana muminai in sun je ma sun dawo zuwa wani lokaci in suka samu dama kuma komawa suke kenan lafazin masaba min saba ya tsubu ne bi ma'ana raja'a yarji'u shine Allah ya ce ka ba mutanen ka labari yayin da muka mai da wannan ɗaki ya zamanto makoma ne ga mutane ma'ana suna kai kawo wa amnan kuma muka maida shi wuri ne wanda yake amintacce wanda ba a yaƙi a cikinsa ba a taɓa lafiyar mutum ba a zaluntar kowa a nan sai ce wata ki zo min maƙami ibrahima musalla ubangiji ta'ala ya ce da muminai wato ku riƙi wurin sallah a nan maƙamu ibrahim illa kasancewar wannan umarni ne wanda yake na mustahabbanci in ka gama dawafi abin da ake bukata ka zo nan bayan makamu ibrahim kai na fila raka'a biyu shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shine anan yace wattaqizu ubangiji ta'ala yace kurki musalla wato wurin sallah min makamu ibrahim anan makamu ibrahim makamu ibrahim shine wurin da annabi ibrahim alaihi salam wato ya tsaya wanda ubangiji ta'ala ya wanzar da san shi har yau yana nan ba zai gushe ba har zuwa kiyama wanda wata mu'jiza ce ta musamman ko mu ce wata aya ce ta musamman sai ya ce wa ahidina ila ibrahima ubangiji ta'ala ya ce mun yi alkawali zuwa ga ibrahimu alaihi salam ko kuma ka ce mun masa wasiya ko ka ce mun umarce shi wa isma'ila da ɗan shi isma'il ubangiji ta'ala ya ce da su an tsakira baitiya ku tsarkake mun ɗaki na na saboda masu ɗawafi wal'akifina da waɗanda suke zama a nan dare da rana domin ibada warruka sujud wato da masu sallah ma'ana ku tsarkake mun ɗaki dangane da dukkan wani datti wanda yake hissi ko kuma ma'anawi dukkan wata ƙazanta wadda take hissiya wadda za a iya gani ko kuma najasa wadda take ma'anawiya kamar dukkan wani abu wanda yake na shirka na bid'a ubangiji ta'ala ya ce ma annabinsa ibrahimu alaihi salam da ɗansa isma'il su tsarkake masa ɗakinsa ba don kowa ba ku saboda masu ɗawafi da waɗanda suke masu sallah da masu zama domin ibada don haka kenan wannan dalili ne akan cewa masallaci yana buƙatar a tsarkake shi dangane da dukkan wani datti wanda yake hissi da ma'anawi duk wata ƙazamta a fitar da ita daga cikin masallaci kuma duk wata ƙazamta wadda take ta bid'a da duk abin da bai dace wa da addini bai ya dacewa a kai shi masallaci dole ne a tsarkake shi sai ce wa iza qala ibrahim ubangiji ta'ala yace ba mutanen ka labari lokacin da annabi ibrahim ya faɗa rabbi ja'al hadha baladan amina yace ya ubangiji na wannan gari na makka yace ya Allah ka maida shi gari wanda yake amintacce warzuk ahalahu min samarati ya ubangiji na ka azurta yan makka game da 'ya'yan itace man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda yayi imani daga cikin su kenan wanda yayi imani da Allah yayi imani da ranar kiyama daga cikin su yace ya Allah ka azurta shi da 'ya'yan itace Allah sai ubangiji ta'ala sai yace wa man kafara yace wanda ma ya kafirce in dai a makka yake ubangiji ta'ala ya ce fa umarci uku kalilan zan ji yadda shi jin daɗi wanda yake kaɗan shine jin daɗi na rayuwar duniya sun ruhu ila azabin na sannan bayan mutuwa ubangiji ta'ala ya ce zan fakar da shi zuwa azaba ta wuta wa bi isal masir ubangiji ta'ala ya ce makoma ta yi muni a ce wuta ita ce makomar mutum wannan alkawali ne na Allah addu'ar da shi Ibrahimu alaihi salam yayi Allah ya amsa shi annabi ibrahim ya keɓance addu'arsa cewa sai wanda ya yi imani da allah da ranar kiyama saboda duk wata ni'ima da allah ya yi ta ne saboda bayan samu duk abin da allah ya halitta a cikin ƙasa ya halicce shi ne saboda muminai ya zame musu agaji akan kare tashi a cikin ibada to don haka ibrahim alaihi salam ya keɓance wannan addu'a cewa wanda ya yi imani da allah da ranar kiyama to da allah ya amshi addu'ar sai ya ce in ne dan makka ne wanda ya kafirce mu ma Allah ya ce zan ji yadda shi kenan daɗi lokaci wanda yake kankan ne kenan shine jin daɗi wanda yake na rayuwar duniya bayan haka Allah ya ce sannan zan fakar da shi zuwa azaba ta wuta sai Allah ya ce wa bisal masir wato makoma ta yi muni wa iz yarfa'u ibrahimu alqawaida min albayt ubangiji ta'ala yace ba mutanen ka labari lokacin da annabi ibrahimu alaihi salam ke ɗaukaka jimshikai waɗanda suke na ka'aba ma'ana lokacin da yake gina ɗaki an gane ko alqawaid jam'i ne na qa'ida lokacin da yake ɗaga jimshikai waɗanda suke na ka'aba wa isma'ilu da shi da ɗansa isma'il suna ginin suna cewa rabbana taqabbal minna ya ubangijinmu ka amsa mana wannan aiki da muke wannan na nuna mana aiki ko kayi dan Allah abin da ya kamata ka kaskanta kai ka roki ubangiji subhanahu wata'ala ya karba maka wannan ibada taka gaye suna ginin Allah fa ya umarce shi cewa ya zo ya gina daki shi annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda Allah yake faɗa وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود للقائمين وللعاكفين والقائمين والركع السجود to dan haka anan Allah ya umarce shi cewa ya gina Ka'aba amma duk da haka da shi da ɗansa suna ginawa amma suna addu'ar cewa Allah ya karba musu wannan aiki sai yake cewa innaka antas samiul alim domin kai kai ne mai ji dangane da duk abin da bayanka suke faɗa kuma kai ne masani dangane da halayensu rabbana waje alana musulmai ne laka ya ubangijinmu ka maida mu zamanto masu meka wuya da ji da bi zuwa gare ka ma'ana ni da ɗana kenan isma'il sai ce wa min zurriyatina ya Allah daga cikin ƴaƴanmu zuri'anmu yace ummatan muslimatan lak ya Allah ka sanya wata al'umma wadda take neme ka wuya da shi da bi zuwa gare ka dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni addu'a ce ta Ibrahimu alaihi salam da yace rabbana wa ba'ath fihim rasula ya Allah ka turo manzo na musamman a cikin su kuma addu'a ce ta Ibrahimu alaihi salam kasancewar Allah ya sanya daga cikin zuri'arsa waɗanda suke masu meka wuya da ji da bi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine anan yace wa min zurriyatina daga cikin zuri'armu ya Allah ka sanya ummatan wata al'umma jama'a kenan muslimatan laka mai mai kauya da ji da bi zuwa gare ka sai ce wa arina manasikana ya ubangijinmu ka nuna mana wuraren ibadar ma'ana inda ya dace mu kaga anan kasancewar ibada kasancewar al'amari ne tauƙifi dole sai ka samu sako daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan addu'a yake cewa Allah ya nuna masa wuraren ibada kenan inda ya dace a yi ta sai ya ce wa tub alaina ya ubangijinmu ka karbi tubanmu innaka anta tawwabur rahim lalle kai kai ne mai matukar amsar tuba ga duk wanda ya tuba kuma kai ne maji kai dangane da bayinka mu'minai wannan na nuna mana fadala wanda suke ta birnin makka me yasa saboda anan ubangiji ta'ala ya nuna mana ɗakin ka'aba ɗaki ne wanda yake mai daraja domin waye gina shi anan shine annabi ibrahimu alaihi salam kenan abul anbiya mahaifin duk annabawan da suka zo bayansa duk ba annaban da ya zo bayan ibrahimu alaihi salam to daga cikin zuri'arsa ne to a nan da hannunsa annabi ibrahimu da shi da annabi isma'il su suka gina wannan ɗaki kuma kasancewar a nan malam sai ce wa buniyaniha wato da gine-ginenta wanda ya nuna mana ga addu'ar da annabi ibrahimu alaihissalam ya yi ga ɗan makka kenan kasancewar ita wannan duk wani gini wanda yake na makka ya samu daraja a sanadiyar yana makwabtaka ne da ka'aba kenan yana cikin zagayen harami shi ne sai yake malam ya shigo da hadisin wato jabir ibn abdullahi al-ansari yake cewa lamma buniyatil ka'aba yayin da aka gina ka'aba ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس منذ الله صلى الله عليه وسلم شهد على عباس ابن عبد المطلب sai suka tafi yankula ne hijara wato suna ɗauko duwatsu suna kawowa wanda kasancewar ita ka'aba ta rushe ne lokacin da ta rushe sai ƙurashawa suka yi taron a zo a gina ka'aba to amma sai suka ma junan su wasiya kar wanda ya saka dala game da gina ka'aba sai dukiya wadda take ta halal duk wata dukiya wadda take ta zalunci ba a bukatar ta suka yi ittifaki akan haka to shine a nan sai ya zamanto an yi mutum biyu biyu sai ake zuwa ake ɗauko duwatsu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da al'amman sa al-Abbas ibn Abdul Muttalib suke zuwa suke ɗauko dutse suke kawowa fa qala al-Abbas lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam Abbas sai ya faɗa wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da shi ij'al izaraka ala raqabatika yace da kai dan amina yace gyautanka kunce shi yace sashi a nan wuyanka inda za ka ɗora dutse domin ka ji ɗan taushi-taushi wanda kasancewar gyautan ku shi kaɗai wanda in an kunce kenan mutum zai zama tozir haka suke yi kamar yadda yake cikin wata riwaya ya ce in mun kusanci jama'a sai mu sauke dutsen sai mu mai da zanen mu sai mu ɗaura sannan sai mu ɗauka sai mu tafi inda ake cewa an raƙaba shine a nan abin da yake tsakanin kafada da wuya nan kenan shine ake kiran shi an raka ba shine sai yake cewa ya shi abbas yake faɗa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ija al izaraka kunce zananka yace dora shi a kafadarka in ya so ka tura dutsen domin ka ji dama dama manzo Allah sai ya karbi shawararsa sai ya kunce lezir fa kharra ila al ardi take yanke manzo Allah sai ya kifi akan kasa wa tsama hata ainahu ila samari idan shi kawai sai ya kame yana kallon sama ya faɗi a some faƙala sai manzon Allah ya faɗa lokacin da ya dan falfado ya shiga hayyacinsa sai ya ce arini izari ya ce masa bani na Abbas ya bashi fashaddahu alaihi ya maida ya daura masa tun rannan ba a taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan kenan kafin Allah ya turo shi ne a matsayin annabi a matsayinsa na manzo an gane ko a nan shi ne kasancewar kamar yadda yake cikin wata riwaya maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuncewa sai aka masa tsawa aka ce maza ya maida zanen sai rufe al'aurarsa illa kasancewar wannan riwaya abinda take nunawa maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya faɗi yana sume kenan lokacin da ya dan farfado shi ne sai yake faɗa ga al'abbas yake cewa ba ni gyauto na maza ba ni zane na ya ba shi fashar da hu alaihi al'abbas ya ɗaura ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake wanda hadisin tuntuni ya gabata na kan cewa rike al'aura wajibi ne sannan riwaya ta biyu Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mata yake cewa da ita alam tarai anna qaumaki lamma banawul ka'aba yace shin Aisha ba kya ganin cewa mutanenki ma'ana Qurayshawa lokacin da suka gina Ka'aba iktasaru ala qawaidi Ibrahim wato sun dan takaita su gina Ka'aba akan gimshikai na Ibrahimu alaihi salam gaba daya bangaren da suka gina sai suka fitar da wani bangare sun kasa ginawa akan gimshiki asali wato fandasiyon wanda annabi ibrahimu alaihi salam ya dora shine anan yace alam tarai anna qaumaki shin ba kya ganin cewa mutanen ki lamma bana ba lokacin da suka gina ka'aba iktasaru sun takaita ta alaka wa'idi ibrahim wato basu kai ba akan kenan gimshikan annabi ibrahimu alaihi salam ba dan komai ba kwa kasancewar kudadensu da suka tattara na halal kudaden suka kasa yi da sawa sai suka hudda wani bangare ba su shigar da shi ba faƙultu sai na ce ya rasulallah ya manzan Allah ala ta rudduha ala qawaid ibrahim shin ba za ka mai da ka'aba ba kamar yadda take akan jimshikan annabi ibrahim aisha take ba shi shawara ta ce ya rasulallah to me zai hana ka rushe ka'abar ka sake gina ta a maida ta akan gimshikan annabi ibrahima kamar yadda take da sukurwar ta hudu domin su da suka gina ta ba su mata ba sukurwa hudu iya abin da suka yi nan da suka yi kenan sukurwa biyu kamar haka nan sai suka yi kamar kwana haka sai suka fudda kenan wannan gefe wanda ake kiran shi hijirar isma'il saboda kudaden da suka hada sun kasa kaiwa damun sun yi sharɗin cewa sai dukiya ta halak to shine anan aisha ta ce shin ya rasulullahi me zai hana ka rushe ka'abar ka maida ta kamar yadda take da akan ginshikan annabi ibrahim qala sai manzon Allah ya ce laula hidfanu qaumiki bil kufr ba dan kasancewar mutanenki ba su jima ba da rabuwa da kafirci manzon Allah ya ce la fa'altu ya ce da na aikata to tsoro nake in rushe ka'abar kuma wata fitina ta biyo baya an gane ku saboda shi in har mutum ba tabbata bai yi a cikin musulunci ya fahimci karantarwarsa to so da yawa za a yi abu tunaninsa da hankalin shi ba zai iya ɗauka ba to shine a nan manzo Allah ya ce ba dan mutanen ki ba su jima ba dangane da rabuwarsu da kafirci manzo Allah ya ce na fa'altu ya ce da na aikata kenan iya uzurin da ya ba Aisha anan abdullahi dan umar sai yake cewa la in kanat aisha tu radiyallahu anha sami'at hadha min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace ko da yake tabbas aisha Allah ya kara mata yadda ta ji wannan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma ura rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace bana zaton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama taraka istilama rukunain lazaini yaliya lil hijra manzon Allah da ya bar sumbantar waɗannan gimshikai guda biyu waɗanda suke kenan kusa da hijirar Ismail ya ce illa annal baita ya ce illa kasancewar kawai ka'aba lam yutimam ala qawaid Ibrahim ba a cika ginin ta ba akan fandasiyar na annabi Ibrahim dan haka kenan rukuni biyu kawai manzon Allah ya sumbanta da rukun wanda hajarul aswad yake jikinsa sannan da rukunin limani amma waɗancan sukurwa biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai sumbance su ba dan haka anan shi ibnu umar yake cewa bana zaton abin da ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sumbantar waɗannan sukurwa biyu yace ba dan komai ba domin ita Ka'abar ba a cika ginin ta ba akan fandasiyon kin Annabi Ibrahim kamar yadda ya dace a wannan riwaya ta uku wato al'aswad ibn yazid daga aisha Allah ya kara mata yadda aisha take cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil jadr wato dangane da wannan katanga dan zagayen wannan na jikin ka'aba wannan dan lungu da aka yi wanda ake kiran shi hijirar isma'il wanda galibi yan sanda suna shiga a yau wanda kuma mafi yawa wanda ya suma ana dawafi ko wanda a gani ya galabaita sai a ɗauko shi sai a ɗan sa shi kewaye nan ana masa wani to shine anan Aisha take cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan dan zagaye wannan yar katanga Amin albaiti huwa shin yana daga cikin Ka'aba qala na manzon Allah yace kwarai yana daga cikin Ka'aba dan haka wata riwaya Aisha ta nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigar da ita cikin Ka'aba ta yi sallah manzon Allah sai ya ce ta yi a cikin wannan kewaye manzon Allah ya ce shi ma Ka'aba ne saura ne Ka'aba shine a nan kultu sai na ce da manzon Allah fa malakum lam yudkhilu fil bayt me yasa jama'a ba su sanya ba wannan a cikin Ka'aba lokacin da za su gina ta ma'ana wannan dan zagaye me ya hana su gina gaba daya kala sai manzon Allah ya ce da ita inna qaumaki yace lalle jama'arki kasarat bihim nafaqa kudaden da suka tattara domin gina Ka'aba kudade na halal kudaden sun kasa kuntu sai na ce fama sha'anu babihi murtafi'a me yasa suka yi kofar a can sama wanda sai kai kaman ka taka kuranga sannan zaka shiga wanda har yau kofar Ka'aba a sama take sai an sanya wata kuranga in ma zaka iya takawa ka me yasa qala sai manzon Allah ya ce da ita fa'ala zaliki qaumuki liyudkhilu man sha'u wa yamnahu man sha'u mutanen ki sun yi haka sun yi kofar Ka'aba a can sama don su sa wanda suka ga dama kuma su hana wanda suka ga dama shine kawai manufarsu manzo Allah ya ce walaula anna qaumaki hadithun ahad ahaduhum bil jahiliya ba dan jama'ar ki cewa rabuwarsu da kafirci bai jima ba rabuwarsu da jahiliya bai jima ba manzo Allah ya ce fa akhafu an tunkira qulubuhum yace kuma ina tsoron kar aje zukatansu ta kyamaci haka manzo Allah ya ce da na rushe ka'abar manzo Allah ya ce an udkhila jadra fil bait wannan katanga kewaye na manzo Allah ya ce da na sanya shi cikin Ka'aba ma'ana sai na janyo ginin ta gaba daya kenan har zagayen wannan wa an ulsika babahu bil ard manzo Allah ya ce kofar sai na sauko ta ta dangana da kasa yace amma ba dan komai ba dan kar aje kenan zukatansu ta kyamaci wannan wata fitina ta biyo baya wanda akan irin waɗannan hadisai malamai suka gina ka'ida ta dar'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha ije fanna shi ake gabatarwa akan janyo gyara a nan kaga kasancewar roshe ka'aba da shigar da wannan wuri da sauko da kofar ta har ta dangana da ƙasa maslaha ce amma ba komai bai hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rushe ka'aba saboda kar fitina da hayaniya ta biyo baya su su kasa fahimtar inda aka sa gaba domin kowa yana takama da cewa wata daraja shi ce wata matsayinsa ne da gidan wane da gidan wane su suka haɗu suka gina wannan ɗaki wanda lokacin da aka zo ɗora hajarul aswad kowa sai jayayya yake wannan su ce su za su ɗora shi wannan su ce su za su ɗora shi a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a irin a irin hikimar da Allah ya bashi da siyasa ta tafiyar da al'umma manzon Allah sai ya ce to ku tsaya ku ga yadda za a yi sai aka samu wani katon kyalle sai aka dora dutsen sai ya ce to kuma kowa ya kama kowa ya kama lokacin da aka daga sannan shi ya kama da hannun shi sai ya mai da hajarul aswad a inda ya dace to shine a nan kasancewar manzo Allah ya ce abinda nake tsoro ya ce dan kar a je zukatan su ta kyamace haka amma da na rushe Ka'aba manzo Allah ya ce na shigar da hijirar Isma'il kenan a cikin ginin sannan ya ce kofar Ka'aba kuma da ni na sauko ta kenan ta dangane da ƙasa a wannan riwaya ta gaba Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kasancewar Ka'aba kenan wannan zagaye ba a shigar da shi ba manzo Allah ya ce laula hadafatu qaumiki bil kufar ba dan kasancewar mutanenki ba su jima ba dangane da rabuwarsu da kafirci manzo Allah ya ce lana qabtul baita ya ce da na rushe Ka'aba thumma da banaituhu ala asasi Ibrahim alaihi salam manzo Allah ya ce da na gina ta akan fandasiyon na annabi Ibrahim alaihi salam fa inna quraishan yace domin quraishawa istaksarat bina sun takaita ginin ginin ka'aba ba su kai shi ba kenan inda ya dace a gina waje altu lahu khalfan manzo Allah yace kuma da na sanya masa wata kofa ta daban a baya kenan ga kofa a nan a gabas ga kofa kuma a nan a yammacin sa kenan kamar yadda yake cikin wacce riwaya abu muawiya sai yake cewa haddathana hisham khalfan sai yace baba ai abin da yake nihi bayan da yace da na bude wata kofa ta daban ba dan komai ba dan sauƙaƙa ma al'umma da yalwata musu maimakon a ce al'umma gaba ɗaya ta kofa ɗaya za a shiga cikin sulhu amma in aka ce ga kofa ta gaba ga kofa ta baya kenan zai zamanto a sauƙaƙe in ma a shiga ta nan wasu su fita ta nan maimakon a nan wanda ya shiga ya fito sannan wani ya shiga akwai tsanani riwaya ta gaba Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mata yake cewa laula anna qaumaki hadisu ahadin bi jahiliya ba dan jama'ar ki basu jima ba dangane da rabuwar su da maguzanci yace la amartu bil baiti fa hudima manzon Allah yace wallahi da na sanya an rushe mun Ka'aba fa adkhaltu fihi ma ukhrija min wannan fili wanda aka fitar da shi aka yi dan zagayen na hijirar Isma'il ya ce wallahi da na shigar da shi ya ce wa alzabtuhu bil ardi ya ce kofar kuma manzo Allah ya ce da sai na dangana ta da ƙasa waje altu lahu babaini manzo Allah ya ce kuma sai na sa mata kofa biyu baban sharqiyan wa baban garbiyan kofa ɗaya a gabas kofa ɗaya kuma a yamma fa balagtu bihi asasa ibrahim manzo Allah ya ce kuma da ginin sai na kai shi iya wato shine gudu na annabi ibrahimu alaihi salam ma'ana fandasiyon da ibrahimu alaihi salam ya ce fa zalika allazi hamada ibn zubair radiyallahu anhuma ma'ana yace wannan shine ya kai abdullahi ibn zubair ala hadamihi ya rushe ka'aba a zamanin sa lokacin da mutanen makka suka masa mubayi'a a matsayin shine shugaba sai ya rushe ka'aba yazid yake cewa wa shahid ibn zubair hina hadamahu ya ce na halarci abdullahi dan zubair a lokacin da ya rushe ka'aba wa banahu ya gina ta wa adkhala fihi min al-hijr ya shigar da wannan kewaye wanda ake kiran shi hijr isma'il sai da ya shigar da shi a cikin ginin ka'aba wa qad ra'aytu asasa ibrahima hijaratan ka asnimatil ibil yace na ga wato fantasiyan na annabi ibrahimu alaihi salam wasu duwatsu ne yadda ka san tuzon ragumi haka suke su ne ya kakkafa ya yi fandasiyon kyau ala jarir jarir yake cewa fa qultu lahu sai nace da shi aina mawdi'uhu a ina fandasiyon kin na ibrahimu alaihi salam yake qala sai yace urika hul ana yace yanzu ko zan nuna maka fa dakhaltu ma abul hijra yace sai na shiga da shi dan kewayen wannan fa ashara ila makani sai ya nuna mun wurin fa qala sai yace ha huna an gane ku shi ibn zubair sai da ya shigar da hijirar isma'il amma waye rushe hajjaji da ya kai sai kira a birnin makka sai zo ya rushe kuma ya sake maida ta akan wancan gini yadda yake ya sake hudu wannan wurin hijirar isma'il saboda shi shi ya zo ya yaki makka shi hajjaji ibn yusuf kuma shi ya kashe abdullahi ibn zubair kenan kuma ginin sai ya rushe shi na ka'aba sai ya sake ce maida shi kamar yadda yake kafin ibn zubair ya gina to shine a nan shi jarir sai yake tambaya yake tambaya yake cewa a ina wurin yake sai ce yanzu zan nuna maka kenan shine yace fa dakhaltu ma abul hijra yazid yace sai na shiga da shi cikin wannan kewaye fa ashara ila makanin sai ya nuna mun wuri fa qala hauna sai yace nan fanda sai annabi ibrahim yake qala jarir jarir yake cewa fa harastu min al hijra sittata azru'in aw nahawiha daga nan hijir in zuwa kenan bangon ka'aba ya ce da na kirga na na kwatanta gwargwadon shi sai da na samu zira'i kenan shidda ko kuma kwatancin haka kenan kusan metar uku daga kenan wurin da suka fitar da shi kenan zuwa katangar inda a gina kenan kusan zira'i shidda ne to wannan kasancewar malam ya shigo da waɗannan hadisai ba don komai ba don ya nuna mana wato daraja ta birnin makka kasancewar gaya bayan annabi ibrahim salam ya gina nan kenan manzon allah sallallahu alaihi wasallama da shi aka sake gina ka'aba lokacin da ta rushe kenan kuma gaya bayan sa kasancewar ibn zubair allah ya ji kansa ya gina ka'aba da yawa daga cikin shugabanni sun gina ta har zuwa yau da fatan abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu ladan kuskuren da الله يبارك لنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك